إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاترا قوات الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوا مدينة دبو نايا لدريه دا أربعين دا بكوي daidai da tara ga watan daya miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa ibn saura a tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka a darasi da ya gabata darasi na 24 mun karanta babi na 95 babin da yake bayani game da hukuncin mace mai jinin istihada wanda mun ɗau lokaci sosai muna tattaunawa game da matsalar mace mai jinin istihada wajen yadda za ta fuskanci sallah tattare da wannan larura da take tare da ita babin yana cewa almustahadatu annaha tajma'u bayna salatayn bi ghuslin wahidin to mun karanta har muka faɗi yanda malamai suka kasa mace mai jinin istihada zuwa kashi uku akwai wadda take wato tana da al'adata ta asali kafin zuwan jinin istihada to wannan zuwan jinin istihada ba zai canza mata hukunci ba za ta ci gaba da ginawa akan al'adata ta asali da ta saba da haka in kwanakin suka wuce wanda ta saba za ta wanka na ɗaukewar jinin haila haka za ta ƙaddara ta ƙaddara jinin da ya ci gaba da zuwa wannan shine jinin istihaba din da haka za ta ci gaba da sallah da sauran ibadu gaba ɗaya wadda sai kuma ta biyu wadda ba ta da wato kwanaki sanannu kafin jinin istihaba ya same ta ko kuma tana da kwanakin amma ta manta ainihin wato kwanakin to wannan suka ce in tana da karatu to za ta iya yin amfani da tamyizi tamyizi shine tantance tsakanin jinanan guda biyu don suna da bambanci in har ta yi karatu za ta san jinin istihada ba irin jinin haiza ba ne jinin haiza ya bambanta da jinin istihada in tana da wannan ainihin wato ma'auni da za ta rarrabe su to sai ta dinga amfani da rarrabewa din da ta ga jinin kala kaza ta san jinin haila ne sai ta daina sallah da ta ga ya canza ya koma kala kaza ta san jinin haila ya tafi yanzu kuma jinin istihada ne sai ta wanka ta ci gaba da sallah wannan jinin da ya ci gaba da zo mata ba jinin haida bane na istihada sai kuma ta uku wadda ta zamto ba ta ba za ba laysa laha tamyizun salihun ma'ana ba ta da wani tamyizi ba za ta iya rarrabe wannan jinin al'ada ne wannan jinin istihada ba sannan watakila ba ta da wasu kwanaki sanannu ko ta manta to ita kuma sai aka ce ta gina hukuncinta akan galibu adatin nisa mafi yawan al'adar mata shida ne ko bakwai da aka sai ta datse wasu kwanaki shida ko bakwai ta daina sallah in kwana shida ta ɗauka to zai zamanto a wannan watan za ta yi sallar kwana 24 in kwana bakwai ta ɗauka to a wannan watan za ta yi sallar kwana 23 shi kenan kawai sannan in ta tashi in za ta iya duk sallar da za ta yi to tana iya hada sallolin guda biyu don ta samu damar yin wanka ta hada azhar da la'asar a lokacin la'asar sai ce sallar azhar da la'asar sai ta hada magariba da isha a lokacin isha sai ta yi wanka ɗaya sai ta sallace su sannan sai ta yi wanka a sallar asuba ta yi ainihin wato sallar asuba in tana da ikon yin haka ta yi haka in kuma ba za ta iya ba wasu suka ce za ta yi wanka sau ɗaya tak ya wadatar wasu suka ce shi wannan wankan fa da ake cewa ta yi mustahabbi ne yinsa wanda ya wajaban shi ne na ɗaukewa jinin hailata in wannan ne shi kama wajibi ne in ta ƙaddara cewa yanzu jinin da take yi ba na haila ba ne to shi na haila ta ƙaddara ya ɗauke sosai ta yi wanka wannan wankan na ɗaukewa jinin haila ne alaba shi kuma duk sallar da za ce sai ta canja alwala sai ta alwala a kowace sallah ina fata gane to wannan a dunkule in ka kalli babin abinda muka tattauna da maganganun malamai a cikinsa sai babi na 96 ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة سي مسألة ميجنين استحاضة ذات وانكا أقوة صلى ذات وانكا أقوة صلى shi kuma mun wato an gina wannan babin ne a hadithin da aka kawo a ƙarƙashin babin hadisin ummu habiba ibnatu jahash wadda ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace tana fama da wannan matsala ta istihada ba ta samun tsarki tsawon lokaci to za ta daina sallah ne domin ta san cewa in ana jini mace ba ta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa ba kowane jini bane yake hana sallah shi wannan wanda take tambaya akai baya hana sallah inna ma zaliki irqun faghtasili thumma salli ce wannan jini ne wanda yake daga wata jijiya da ake kira azil ita ce shedan yake zuwa ya dan zungure ta da kafa sai ta dinga bleeding sai mace ta dinga bleeding dan ya hargitsa mata ibadata da haka wannan in shine ba za ki daina sallah ba za ki wanka ki sallah to sai zaman to fakana taghtasilu li kulli salatin tana yin wanka a kowace sallah a zahar la'asar magariba isha asuba kullun sai ta yi wanka sau biyar to anan ne malamai suka tattauna shin annabi sallallahu alaihi wasallam da umarninsa ne take wanka kullun sau biyar ko kuma ijtihadinta ne da kuma ganin za ta iya a ƙarshe suka ce wannan ijtihadin na ita ummu habiba ne annaha taghtasilu inda kulli salatin walakinahu shay'un fa'alathu hiya ita ce taji za ta iya haka da aka dan ta samu yaqini ta sake samun tsarkaka ta shine suke wanka a kowace sallah amma dai kamar yadda muka tattauna shi ma suka ce la yajibu alal mustahadatil ghusl ba wajibi bane mai jinin istihada sai ta yi wanka ne shay'in min salawat a kowace sallah cikin salloli ba wajibi bane wala fi waqtin min al ba lalle bane sai ta yi wanka a kowane lokaci cikin lokuta illa marratan wahida suka ce sau ɗaya tak ya wadatar shi ma kuma wannan guda ɗayan wanda za ta yi shi ne wanda jinin hailata ya ɗauke to wannan shi ne kawai nata na wajibi wanda za ta yi to kaga sai ta koma kan kashe-kashen matan can guda uku in tana da kwanakinta na asali da ta saba da sun wuce sai ta yi wannan wankan da ake magana a kansa wannan wajibi ne ragowar kuma kwanaki da take ganin jini ba shi ba ne in kuma ba wannan layin ta hau ba ta hau layin tamizi to da zarar ta ga jinin ya canja kala da yanayi daga jinin al'ada ya koma na istihada za ta wanka wannan wankan da ɗaukewa jinin haila idan kuma ta ɗauki mace ta uku wadda aka ce za ta dinga sallar kwana 24 ko 23 sai ta ɗauka jinin haila ta kwana bakwai ko shida to ita ma da ta yi kwana shidan ko bakwai ɗin za ta wanka na nuna cewa jinin hailata yanzu ya ɗauke yanzu wannan da ya ci gaba da zuwa ba wanda yake hana sallah ba ne da haka wannan shi ne sai babi na 97 ma ja fi alfil ha'idi annaha la taqbi as-sala mas'alar cewa mai haila ba ta rama sallah wannan mun ji hadithin mu'aza da ta tambayi ummul mu'minin Aisha cewa me yasa mace mai haila ake cewa ta rama azumi amma ba ta rama sallah har na Aisha ta fahimci ko tambaya ce ta ta'annuci ba ta neman ilimi ba tace a haruriyatun anti qad kanat ihdana tahidu fala tu'maru bi qada'in tace ɗaya daga cikin mu tana yin jinin al'ada amma ba taba umartar ta da tarama sallah to wannan sai ya nuna cewa duk sallar da mace ta yi daidai lokacin jinin al'ada ta ba za ta rama ba duk da malaman fiqh sun tattauna game da idan jinin mace ya dauke lokacin sallah bai fita ba har suka kamar in ka dauki littafin fiqh malikiya suka ce idan misali ana kiran sallan magariba karfe shida sai jinin al'ada ya ɗauke mata karfe shida saura kwata suka ce za ta rama azahar da la'asar domin da azahar da la'asar abokan tagwaitakan juna ne suna da alaƙa mai ƙarfi ta lokaci shi yasa ake kiransu zuhurai ne suka ce da haka za ta rama azahar da la'asar domin har yanzu lokacinsu bai fita ba tunda za ta iya yin wanka har suka ba da wani lissafi suka ce in za ta iya yin wanka ta yi sallah biyar kafin a kira sallar magariba kafin faduwar rana to za ta rama azahar da la'asar idan kuma adadin rako'in da za ta iya samu a kira sallar la'asar ba su shige raka'a ɗaya biyu zuwa uku ba suka ce azahar ta fada ma za ta rama da asar wannan shi ma akwai wannan calculation ɗin da malamai suke ba wa mata don su san cewa ga daga inda ba za a rama sallar ba saboda haka shi sa aka ce duk lokutan salloli mace ta dinga duba musamman a irin lokutan ko kwanakin da take sa ran jininta zai ɗauke to sai zama duk lokacin sallah tana iya dubawa don ta ga jinin al'adar ta yana nan ko baya nan don ta san akwai ramo sallah akan ta ko babu domin da dama a ƙarƙashin wannan hukuncin da dama akwai matan da ana bin su sallah ba sa rama ina fata an gane wannan matsalar ita kuma an je fiqh za a ga an buɗa ta sosai sai babi na 98 ma a fil jurbi wal ha'id hukuncin mai janaba da mai haila annahu ba la yaqra'a lil qur'an cewa ba za su karanta alqur'ani ba to matsalar ta fi zafi da sabanin ya fi faɗi game da mai haila amma shi ita mai shi mai janaba kusan mafi yawan malamai sun tafi akan ba zai karanta alkur'ani ba duk mutumin da yake cikin janaba ba zai karanta alkur'ani ba domin janaba wata aba ce wadda mutum ne ya jawo ta kuma yana da ikon kawar da ita to tunda yana da ikon kawar da ita da ta kama shi zai nemi ruwa ya wanka da ya wanka sun rabu da ita da aka shi an ce hukuncinsa na ba zai karanta alkur'ani ba yana nan amma kamar ita mace wadda take jinin al'ada wadda ba yadda ta iya za ta ɗauki kwanaki a haka ba tare da ta iya samun damar tsarki ba har sai sanda jini ya ɗauke mata to yaya hukuncin ɗaukan alƙur'ani game da ita to malamai sun yi maganganu kamar guda uku magana ta farko hamlul mushafi mubasharatan bil yadi hukuncin ta iya ɗaukan alƙur'ani da hannunta muraran ba tare da wani safar hannu ko wani hankaci ba kawai tana jinin al'ada ta rungumi alkur'ani ta ɗauke shi jumhur na malamai sun ce haramun ne akan mace tana jinin haila ta ɗauki mushafi ko ta taɓa shi da hannunta mubasharatan sun yi hujja da abu biyu abu na farko sun yi hujja da faɗin Allah la ya masu hu illal matsaharu na biyu sun yi hujja da hadisin wa Allah ya masa alƙur'ana illa ƙahirun duk da cewa malamai sun tattauna game da shin wannan ayar hujja ce akan wannan matsalar ko ba hujja ba ce wasu suka ce ba hujja ba ce domin la ya masu hu illal matsaharuna kafin nan innahu la ƙur'anun karim fi kitabin maknun la ya masuhu illal mutahharun abu biyu sunan abu biyu aka faɗa sannan da aka tashi sai kuma aka yi amfani da wakilin suna guda ɗaya to wannan wakilin sunan wanne ke wakilta suna biyu innahu yanda al'amarin yake la qur'anun karim kaga an ambaci alqur'ani fi kitabin maknun an ambaci kitabin maknun shine lauhil mahfuz sai aka ce la yamassuhu ba mai taba shi shi alqur'ani ko shi lauhil mahfuz domin hudin lamiri ne guda da la yamassuhu ba mai taba shi lauhil mahfuz ko kuma la yamassuhu ba mai taba shi alqur'ani illa almutahharun to da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa lauhil mahfuz ake magana domin karina da ta sake tabbatar da lauhil mahfuz ake nufi saboda al-mutahharuna al-mutahharuna sune mala'iku babu masu taba shi sai wayanda aka tsarkake su ai aka tsarkake suka ce mala'iku ne da haka suka ce kuma sannan a larabci suka ce ad-damiru yaudu ila aqrabil ismi ilai shi lamiri wakilin suna in aka ambaci suna biyu sai aka yi amfani da wakilin suna guda ɗaya to wakilin suna yana komawa kan sunan da ke kusa da shi yanzu hu innahu la qur'anun karim ɗaya fi kitabin maknun suna na biyu la ya masuhu wannan hudin ya fi kusa da kitabin maknun ko ya fi kusa da ƙur'anun karim to sai suka ce wannan hujjar ba za ta zama hujja ba na cewa mace ba za ta ɗauki alƙur'ani ba da wannan aya wasu kam sun yi hujja jumhur wannan shine hujjar su la ya masu suka ce alƙur'ani yake nufi ba mai taɓa shi sai mai tsarki sannan sai hadithinsu na biyu wa Allah ya masal alƙur'ani illa tahirun hadisin amru bin hazm shi kuma wannan hadisin suka ce malamai sun kai kawo a kansa wasu sun raunana shi duba da ɗuruk wasu sun inganta shi duba da shahararsa to wayanda suka inganta hadisin zai iya zama musu hujja akan wannan matsalar wayanda ku suka ce bai inganta ba to kaga bai inganta ba balle a gina hukunci a kansa matsala ta biyu suka ce to muƙaddara ya inganta wa Allah ya masal ƙur'ana illa ɗahirun to a koma kan ɗahirun waye ɗahirun wa Allah ya masal ƙur'ana illa ɗahirun illa ɗahirun zai iya ɗaukan wa Allah ya masal ƙur'ana illa ɗahirun ba wanda zai taɓa alƙur'ani illa ɗahirun sai mai tsarki alwala ɗahirun wanka ɗahirun sannan janaba ko haila shi ma din rashin tsarki ne in mutum ya yi wankan jinin haila ko ta yi wankan jinin al'ada ko kuma ta yi wankan janaba da za a iya kira mutum ɗahirun to da aka ce wa Allah ya masal ƙur'ana illa ɗahirun wace ɗaharar ake nufi ɗahara kan ba mai taɓa alƙur'ani sai mai alwala ake nufi wasu ka ce shi ake nufi ba za ka ɗauki alƙur'ani ba sai kana da alwala da haka ba magana mai haila ma ake ba gaba daya wasu suka cewa Allah ya masal qur'ana illa dahirun duk mutumin da ba shi da tsarki ba zai taba alqur'ani ba da haka mai janaba ita ma mai haila ta shigo ciki to wannan shine dai abinda jumhur suka ce mace ta dauki alqur'ani mubasharatan bil yadi tana jinin al'ada ba ta dauka ba duk da cewa a cikin wayannan masu wannan kaulin hadda malikiya amma su malikiya sun yi istisna'i ma'ana sun yi togaciya sun halatta ɗaukan alƙur'ani karanta shi ko taɓa shi ko ɗaukansa ga mai haila idan akwai manufar da ya sa za ta ɗauka kamar wace manufa suka ce kamar at-ta'alim kamar at-ta'allum kamar khawfu ihraqin au igraqin suka ce mace da jinin al'adata ta za ta iya daukan alkur'ani in akwai manufar da ta sa ta dauka suka ce kamar wace manufa a ta'alim malama ce mai koyarwa ce so kuma ba ta haddace abin da za ta koyar ba dole sai ta ɗauki ƙur'ani don ta koyar suka ce wannan an cire ta a ta'allum ɗaliba ce mai koyo ce suka ce ita ma wannan ta fita daga ciki a ta ɗauki ƙur'anin gani ta yi ƙur'anin zai ƙone a gani ta yi ambaliyar ruwa ta yi gurin ta yi maza maza ba kowa a gurin ta ɗauki alkurani suka ce za ta iya wannan a cikin kunshin ba za ta ɗauka ba malikiya sun cire wadda ta ɗauki alkurani don koyo ko koyarwa ban sani ba ko an fahimci wannan na biyu suka ce e za ta iya ɗaukan alkurani biha'ilin ghaira mubashirin za ta iya ɗaukan alƙur'ani tana jinin al'ada amma sai da wani kariya a hannunta suka ce kamar mai kamar ƙuffazai suka ce in tana da safar hannu yanzu ta ɗauki alƙur'ani ba ta mubasharance shi kai tsaye da hannunta ba ta mubasharance alƙur'ani ne da wata kariya da ke tsakanin hannunta da alƙur'ani shine safa ko hankacif mai tsafta da shi ta ɗauki alƙur'anin na fata an gane to suka ce wannan za ta iya ɗaukansa a ko kuma yana cikin jaka ko yana da wani maratayi ta ɗauko maratayin ko yana cikin gidansa tana gyare-gyare ta ɗauke shi daga inda yake don ta canza maguri ba shi ta ɗauka ba akwatin da ke ciki ko jakar da ke ciki ta ɗauka suka ce za ta iya yin haka an gane ko? to sai hali na uku shi wannan hali na uku suka ce ba a la'akari da ɗauka ko taɓawa za ta iya kowanne daga ciki kamar littafin tafsiri ta ɗauka alƙur'ani ne amma mai tafsiri suka ce wannan za ta iya ɗauka za ta iya ɗaukan jami'ar tirmizi duk wani littafi na addini inda ba alƙur'ani ba ne suka ce za ta iya ɗauka tunda ta ɗauki tafsiri ma tafsiri suka ce domin maganganun da ba na Allah ba sun fi maganganun Allah yawa a ciki domin za ka iya ganin tafsiri mai mujalladi hamsin shi ainihin alƙur'anin bai fi mujalladi ɗaya ba ragowar sharhi ne da bayani na fito da ayoyi suka ce da haka in dai ba cikakken ba ƙur'ani ne zalla ba kamar littattafan tafsiri za ta iya ɗauka an gane ko suka ce haka za ta iya ɗaukan alƙur'anin da ke cikin wayata ajihizatil elektroniya shine kamar kwamfuta ko waya a nan ta buɗe ko wayata ta buɗo application ta buɗe suka ce babu matsala wannan za ta iya wani ina fata gani to khulasatul qaul suka ce baya halatta mace ta dauki alqur'ani tana jinin al'ada sai da larura in akwai darura za ta iya dauka ba darura ba za ta dauka ba wannan shine fatawoyin da yawa daga cikin malamai wannan ita ce fatawar bimbaz wannan ita ce fatawar shek na abinan ibn ufaimin da sauran malamai duk da cewa shek nasiruddin albani yana da fatawa akasin haka shi yana ganin za ta iya ɗauka kuma ya yi hujja da wata magana cikin maganganun shekul islam in ban manta ba wanda shi ma ya yi wannan tafsirin sani ba ko matsala ta fito to wannan shi ma kaga hadithin akan wannan matsala mun tattauna قال المؤلف رحمه الله تعالى babu ma ja a fi mubasharatil ha'idi babin da zai yi bayani game da rungumar mace tana jinin al'ada shin miji zai iya rungumar matarsa alhalin ba ta da tsarki qala haddathana bundarun qala haddathana abdurrahman ibn mahdi an sufiyana an mansurin an ibrahima an al-aswadi عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حبت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني قال وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أبو عيسى الترمذي كتشوا حدثنا بندار يتي بندار يا زلتن وانا حديثي shi kuma yake cewa abdurrahman ibn mahadi ya zantar da su wannan hadithin daga sufyan sufyan thauri shi kuma daga mansur mansur ibn mu'tamir kenan عن إبراهيم دقى إبراهيم النخعي عن الأسود الأسود ابن يزيد كنا عن عائشة دقى عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن إذا حدت إذن إنا جنن العادة يا أمر من ذا الله ينا أمرت أن أتزرى إن شريا إن دور جوتو ko in daura zani ko in sa siket sun mai bashiru ni sannan ya rungume ni ƙala wa fil babi abu isa tirmidhi yake ce a cikin wannan babi an ummi salama an samu hadithi daga ummi salama wanda imam bukhari ya fitar da wannan riwaya ta ummi salama wa maimuna ita ma imam bukhari ya fitar da riwayar maimuna ƙala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu aisha ta hadithun hasanun sahihun wannan hadithun nan na aisha hadithi ne hasanun sahihun domin rawahu shaykhan shaikhain wato imam al-bukhari da imam shaikhan imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito shi wa huwa qawlu ghayr wahidin min ahli al-ilm kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai ma'abota ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa tabi'ina da tabi'ai wa bihi yaqulu shafi'i kuma wannan shine abinda imam shafi'i yake faɗa wa ahmad da imam ahmad bin hanbal wa ishaq da ishaq bin rahuya da aka wannan yana nuna in mace tana jinin al'ada ba musulunci bai hana kwantawa tare da ita mu'amalanta ta akwai hadithin isna'u kulla shayin illa nika mazala ce komai zaka iya yi da iyalinka in tana jinin al'ada banda saduwa da ita kawai saduwa da mace tana jinin al'ada wannan shi aka haramta na fata an gane wannan ku koda mutum ya sa kariya a jikinsa baya halatta domin akwai wata da ta taɓa mana wata tambaya abin ya ɗan ɗaure mana kai ta ce mijinta lokacin tana yarinya da ya aure ta ba ta da wayo sosai so sai ya zamana in tana jinin al'ada sai ya zo mata in ta ce gashi gashi sai yake zuwa ya nemo kororon roba sai ya ja ta da cewa ai an gaya ai dama dalili saboda kada an ce ya tsalu na ka'anil mahidi kulhu azan ai saboda jini ne wanda yake akwai cuta zai iya kamuwa da cuta amma in ya sa kororon roba ai babu wani cuta da zai dauka da haka da wannan ya ja ta ita kuma rashin gogewa a rayuwa da rashin ilimi wannan sai yasa suka ci gaba da tafiya a haka to yanzu kuma ta girma ta manyanta ga 'ya'ya kuma sai ta ji karatu cewa haramun ne saduwa da mace tana jinin al'ada saboda haka wannan kaga duk yana daga cikin abin da ya kamata ba a za mu karanta hadisin ma haramcin saduwa da mace tana jinin al'ada amma duk abin da mutum ya kamata yake so ya yi da iyalinsa na jin daɗi da ɗauke kewa da ita zai iya yi amma ban da saduwa babu ma ja a fi mu'akalatil ha'idi wa su'uriha babin da ya zo na cin abinci da mace mai jinin haila za ku iya ci ta ci abinci da ku samu ku yi amfani da cokali ɗaya ta ɗauka ta ci kai ma ta ba ka ci ina fata an gane ko ƙashin guda ɗaya ne mai abin nan ta ɗauka ta ka gwaguya ita ma ka ajiye ta ɗauka ta gwaguya an fahimta ko yawa karka zama karka zama ɗibgi baka iya soyayya ba ka zo kai ta wahala da yar mutane an gane ko mu'akalatul ha'id ya halatta ya halatta ta ci abinci ko kuma abin sha ne a wato in ta sha kai ma ka karba ka sha a kofi yake kuma kana iya ma daidai inda ta sa bakinta don ka tabbatar da kai da ita abu ɗaya ne kai ma ka sa bakinka a gurin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da nana aisha radiyallahu anha ka ji mai gidanmu ma haka yake don ka ɗauka saban Allah ne ka san wani yana dan dan haka tukaci zai sai dauka wannan shi ma bin Allah ne wasu uriha da kuma ragowar abin da ta rage ko ruwan alwalatta ko ruwan tsarkinta qala haddathana abbas al-anbari wa muhammad ibn abd al-a'la qala haddathana abd الرحمن ibn mahdi qala haddathana muawiyah ibn salih an al-ala ibn al-harith an haram ibn muawiyah عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل ظهورها كو فضل ظهورها أبو عيسى الترمذي كتشوا حدثنا عباس yace Abbas al'ambari ya zantar da mu wannan hadithin da shi da Muhammad ibn Abdul A'la as-Sana'ani al-Khazraji kenan suka ce haddathana Abdurrahman ibn Mahdi Abdurrahman bin Mahadi ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yace Muawiyah ibn Salih ya zantar da su daga Al-Ala ibn Al-Harith daga Haram ibn Muawiya shi kuma Haram bin Muawiya yace daga baffansa Abdullahi bin Sa'ad radiyallahu an Abdullahi bin Sa'ad yake cewa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an mu'akalatil ha'idi game da cin abinci da mai jinin haila matar mutum tana jinin al'ada faƙala wakil ha ce ka ci abincinka da ita babu laifi don ka ci abinci da ita wannan saboda waka zalika ja'alnakum ummatan wasaɗan su yahudawa sun tsananta sosai ba sa cin abinci da mace in tana jinin al'ada ba sa kwantawa da ita a ɗaki ɗaya akan ma ware mata ko dai ɗaki ko wani gidan ma na musamman can ma'ana suna nesantar da mace nesantarwa wadda ta wuce iyaka a cikin abin nan kamar yadda su kuma kiristoci suna jan mai jinin al'ada a jikinsu shi ma fiye da wato kima har ma sukan sadu da ita a wannan yanayi to musulunci shi da ya zo sai ya tsaya tsakiya baya tare da yahuda sun tsananta wajen kyamatar mace in tana jinin al'ada baya tare da kiristoci wanda sun yi sakaci da yawa wajen mu'amalantar mace in tana jinin al'ada wafil babi an aisha a cikin wannan babi an samu hadithi daga nana aisha wanda imam muslim imam nasa'i da imam abu dawud sun fitar da shi wa anasin haka akwai hadithi na anas shi ma wanda imam muslim da imam abu dawud sun fitar da wannan hadithin ala abu isa abu isa tirmidhi ke ta hadithu abdullahi bin sa'din hadithin abdullahi bin sa'din hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun garibun wanda imam ahmad imam abu dawud sun fitar da shi wa huwa qawlu ammati ahli ilmi kuma wannan shine kauli da ra'ayin wato gabaki ɗaya malamai ma'abota ilimi lam yarau bi mu'akalatil haidi ba'dan babu wani malami da yake ganin laifi na cin abinci tare da mace dan tana jinin haila wa ikhtalafu inda kawai malamai suka yi sabani fi fadli wudu'iha game da ragowar ruwan da ta rage ko na tsarki ko na alwala ko na wanka farakasa fi zalika ba'dhum wasu daga cikin malamai sun yi sassauci suka ce za a iya amfani da shi wa kariha ba'dhum fadla dahuriha wasu daga cikin malamai kuma sun karhanta yin amfani da ragowar ruwan da ta rage wannan matsala kun tuna ta mun tattauna ta a can baya ko babu ma jaa fil haidhi tatanawalu shay'a min al masjid babin da yazo na shin mace mai jinin al'ada za ta iya ɗauko wani abu a masallaci za ta iya ɗaukar wani abu a masallaci ko ba za ta iya ba ma'ana za ta iya shiga masallaci ko ba za ta shiga ba qala haddathana qutaybatu qala haddathana abidatu bin humayd an al-a'mash an thabit bin ubayd an al-qasim bin muhammad qala قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد abu isa tirmidhi yake cewa qutaybatu bin sa'id ya zantar da wannan hadisi shi kuma yace abidatu bin humayd ya zantar da su daga al-amash daga thabit ibn ubayd daga al-qasim bin muhammad al-qasim bin muhammad yake cewa uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda ta ce da ni qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata yace nawilinil khumra yace ki dauko min abin yin sujada alkhumra suka ce as-sajjada dan abin da ake dora goshi a sujada ko da duma ko wata shimfida ya kankanuwa ba mai girma bai ce dauko min ita qalat qultu inni haidun nana Aisha sai ta ce wa manzon Allah ya ma'aikin Allah ai ba ni da tsarki ina jinin al'ada dan haka ga ita a ilimin ta ta san cewa mace in tana jinin al'ada ba ta shiga ina masallaci qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haidataki laysat fi yadiki manzo Allah ya ce to ai hailar da kike yi ba a hannunki take ba qala wa fil babi an ibn umara abu isa tirmidhi yake cewa a cikin wannan babi an samu hadisi daga abdullahi dan umar wanda imam ahmad ya fitar da ruwayar abdullahi dan umar wa abi huraira da abi huraira wanda shi kuma imam nasa'i ya fitar da ruwayarsa qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu aisha ta hadithun sahih hasanun sahihun ce hadithin aisha hadithi ne hasanun sahihun wa huwa qawlu ammati ahli ilmi kuma wannan shine kaulin gabaki ɗaya malamai ma'abuta ilimi la na'lamu bainahum ikhtilafan fi dhalik yake cewa ba mu san wani sabani ba da aka samu tsakankanin malamai akan wannan matsalar cewa bi Allah ba asa babu laifi an tatanawala al-ha'idu shay'an cewa mai haila ya halatta ta ɗauko wani abu min al-masjid a masallaci to inda matsala take za ta iya zuwa ta zauna a masallaci ko saboda sauraron karatu ko saboda sauraron muhadara to nan shi ma guri ne da malamai sun kai sun kawo kware da gaske ma'ana sun yi sabani mai yawa akan wannan da yawa daga cikin malamai sun ce bai halatta saboda hadisin inni la uhillul masjida li ha'idi ba zan halatta shiga masallaci ba ga mai haida da aka suka ce baya halatta mace tana jinin al'ada ta ɗauko ta shiga masallaci ta zauna har sauraron karatu suka ce har sauraron karatu har sauraron muhadara suka ce har sauraron muhadara sai dai idan masallacin yana da wasu sassa kamar ba cikinsa ba wanda suke da alaka da shi ko kofan masallaci ko haraban masallaci ko wasu ajujuwa misali akwai makaranta a jikin masallacin a cikin ajujuwa suka ce wannan bai da hukuncin masallaci wannan da yawa daga cikin malamai wannan shine ra'ayin su ban manta ba bin baz da ibn uthaymin wannan duk fatawoyin su ne to anan ma Sheikh Nasiruddin Albani ya saba da su a fatawa shi yana ganin ya halatta ta shiga masallaci ta zauna kawai abinda ba a so a bata masallaci da haka za ta iya shiga masallaci ta zauna ta saurari darasi ko ainihin a koyar da ita karatu ko ta saurari muhadara a cikin masallaci duk da cewa tana cikin wannan a yanayi na rashin tsarki suka ce ya yi kuma daga cikin hujjar da ya kafa ya kafa hujja da wannan hadithin da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa na aisha nawili nil khumra min al masjid ce ki shiga masallaci ki dauko min ainihin wato su kuma wayancan malaman na farko suka ce eh wannan hadisin sun yarda in zuwa za ta shigewa za ta suka ce za ta iya shigewa in zuwa za ta dauko wani abu ko ta mika hannunta ta jawo wani abu suka ce duk wannan babu laifi amma ta shiga ta zauna suka ce baya halatta shek nasiruddin albani da wasu cikin malamai suka ce za ta iya shiga ta zauna ta saurari karatu ko lacca ko na'u mai kama da haka da haka ita ma matsala ce wadda malamai sun yi saɓani game da matsalar babu ma ja a fi karahiyati itiyanil ha'id babun da ya zo na an hana saduwa da mace tana jinin haila قال حدثنا بندار محمد بن بشار كنا قال حدثنا يحيى بن سعيد ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الجهيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى لا نعلم هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الجهيمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسنادي وأبو تميمة الجهيمي اسمه طريف بن مجالد أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا بندار yace bundar ya zantar da mu wannan hadisin shine Muhammad ibn Bashar yake cewa haddathana Yahya ibn Sa'id yace Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya zantar da mu wannan hadisin da Abdurrahman ibn Mahdi da Bahaz ibn Asad al-Ammi al-Basri qalu wayannan malaman gaba ɗaya suka ce haddathana hammadu bin salama dukkanin su suka ce hammadu bin salama ya zantar da su wannan hadisin shi kuma daga hakimin al-asram shi kuma hakimin al-asram daga abi tamimat al-juhaimi shi kuma abi tamimat al-juhaimi daga abi hurairah radiyallahu an abu hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata haizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sadu da mace mai haila a wimra'atan fi duburiha ko ya zai kewa mace ya sadu da ita ta dubura ma'ana yayi amfani da ita irin yanda masu wato amalu qaumi lutin ya mu'amalance ta ta hanyar luwadi aw kahinan ko kuma ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku tabbas ya kafircewa abinda aka aiko annabi muhammad ko aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa la na'rifu hadha alhadith illa min hadith hakim al-asram yace wannan hadithin mun same shi da ta hanyar hakim ibn al-asram hakim al-asram shi kuma daga abi tamimat al-juhaimi shi kuma daga abi huraira Allah ya kara masa yadda wa inna ma ma'ana hadha inda ahli al-ilm ma'anar wannan hadisi a wajen malamai ala taghlidi tauna aya ne dan tsakuwa ta ji tsoro na fata an gane an kausasa ne don mutane su guji wa'annan miyagun ayyuka muninsu ya kai matuƙa wasu suka ce nususul wa'id ko ahadisul wa'id a basu yadda suke da zafinsu wasu malaman suka ce a'a e a basu amma dai ba zahirinsu wato suke nufi ba wasu ka ce duk inda kaga hadisin barazana nusus na wa'id a kyale su kar a ce aya ba haka ake nufi ba ba kaza kaza a kyale dan mutane su ga ainihin wato wannan laifin muninsa ya kai su guje shi wasu kuma suka ce an yi amfani da wannan ne dan a tsoratar da mutane amma ba ana nufin tabbatuwar hukuncin akan wanda ya aikata haka ba shi ne ke cewa inda ma ma'ana haza inda ahalil ilmi ala taghlib ma'anar wannan hadisin wato kausasa lafazi ne ga wato ga wanda ya aikata wa'annan ayyukan wa qad ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam domin an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man ata haidan manzala ce duk wanda ya sadu da mace tana haila fal yatasaddaq bi dinari to ya bada sadakar dinari kamar wannan shine kafarar laifin da ya aikata so sai malamai suka ce falau kana itiyanul ha'id kufran domin aka ce ya kafircewa abinda aka saukarwa manzon Allah ya kafirta kenan sai suka ce inda zai kewa mace tana jinin al'ada kafirci ne lam yi umar fihi bil kafara to da manzon Allah ba zai bada umarnin ga kafara wannan laifin ba to wannan hadisin wanda ya sadu da mace tana jinin haila yayi sadaka da dinare da'afa muhammadun hadal hadis Muhammad bin Ismail al-Bukhari ya rauna da wannan hadisi min kibali isnadihi ta bangaren isnadin hadisin wa Abu Tamimat al-Juhaimi Abu Tamimat al-Juhaimi ismuhu Tarif ibn Mujalid sunansa Tarif ibn Mujalid babu ma jaa fil kaffarati fi dhalik babun da yazo na kaffarar wanda ya aikata wannan laifi ya sadu da iyalinsa tana jinin al'ada قال حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار قال حدثنا الحسين بن هريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حم عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مكسم عن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمرا إذا كان دما أحمرا فدينار وإذا كان دما أصفرا فنصف دينار قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي نحو قول ابن ب... نحو قول ابن مبارك عن عن بعض التابعين منهم سعيد ابن جبير وابراهيم النخعي وهو قول عامة علماء الامصار أبو عيسى الترمذي كتشوى علي بن حجر هذا تدم وانا حديث شكم شريك شريك ابن عبد الله النخعي كنا شريك بن عبد الله النخعي shi kuma ya zantar da shi wannan hadisin an Khusayfin daga Khusayf Khusayf ibn Abdurrahman al-Jazari kenan an Miqsam daga Miqsam Ali ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fir rajuli game da hukuncin mutumin da ya qawa alamra'atihi ya afka wa matarsa wa hiya ha'idun alhalin tana haila qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya tasaddaqu bi nisfi dinar zai yi ba da sadakar rabin dinari yanzu dinar guda daya ina jin rubu dinar ma ya kai wajen dubu ɗari da wani abu na'am rubu dinar ba shine malikiya suke cewa ba da sadaki ba wajen dubu ɗari ina jin da wajen nawa ne ya kusa dubu ɗari biyu ba ya kusa dubu ɗari biyu to sau hudu an gane ko na'am kaga 1800 to rabi fa 1400 kaga laifin ai ba karami bane da aka duk wanda zai aiki wannan ka tobara to ya tabbata a account ɗinsa akwai 1400 akalla an gane ko? قال حدثنا الحسين بن هريث يتي الحسين ابن هريث يا زنتر da mu wannan hadisin shi kuma yake cewa wato Husain ibn wato Husain ibn Hurais yake cewa akhbarana al-fadl al-fadl ibn Musa ash-shaybani ya zantar da mu wannan hadisin an abi hamzata as-sukkari daga abi hamzata as-sukkari an ce ana kiransa da abi hamzata as-sukkari li halawati kalami da mutum ne da yana da zakin magana ya iya magana sai ake kiran maganarsa da siga an gane shine abi hamzata as-sukkari ana abdul karim daga abdul karim ibn malik al-jazari kenan عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دما أحمر فدينار to hadisin za ga akwai inda aka ce a ba da dinare ko rabin dinare to zaɓi sanka aka baka in ka yanzu mutum aka ce ko ya ba da dinare ko rabin dinare kai ka san in ma hadisin ya tabbata mai mutane za su yi rabin dinare to sai aka ce a'a ba wai zaɓi aka baka in kaga dama ka bada dinari in kaga dubu ɗari takwas ke in kaga dama ka bada rabin dinari ba haka ake nufi ba iza ya danganta lokacin da mutum ya sadu da iyalansa jinin yana wace marhala domin in yana farko farkonsa ya fi ja ya fi turuwa ya fi duhu in ya kusa ɗaukewa kuma za ga ya fara washewa ya fara haske to ya danganta in farko farkonsa ne shine idza kana daman ahmar in lokacin yana ja fa dinarun to in ya sadu da iyalinsa a wannan marhalar dinare zai biya wa in kana daman asfara in ko ya fara fatsi fatsi ya fara jisashewa yana neman daukewa a daidai wannan lokacin yayi hakuri ya karasa daukewa ta tsarki ya kasa hakuri sai ya sadu da ita to shine fa nisfu dinar an gane ko suka ce wannan shi ma hadisi ne wanda yake mai rauni da'ifi ne wasayihu anhu bi hadha tafsil mawqu wato wannan suka ce wannan tafsilin in jini ja ne dinare in ya fara fatsi fatsi rabin dinare suka ce wannan tafsilin magana ce mawqufiya zuwa ga ainihin wato Abdullahi dan Abbas qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yace hadithul kaffarati fi ityan al-ha'id wato hadithin kaffara ga mutumin da ya sadu da matarsa tana al'ada قد روي an ruwaito an ibn abbas mawqufan wa marfu'an an samu hadisi ruwaya mawqufiya wadda ta tsaya iyakan abdullahi dan abbas akwai kuma ruwaya wadda take a marfu'a to ita marfu'iya din ce suka ce tana da rauni wa huwa qawlu ba'd ahli al-ilm kuma wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai wa bihi yaqulu ahmad wannan shine abinda imam ahmad yake bada fatawa da shi wa ishaq da ishaq ibn rahuya da sauran wasu daga cikin malamai wa qala ibn mubarak ibn mubarak yake cewa yastaghfiru rabbahu wala kafarata alai yace wanda ya irin wannan laifin lalle ya aikata kaba'ira ya nemi gafarar ubangiji madaukakin sarki amma babu wata kafara da take kansa domin a wajen wasu malaman hadisin nan na wannan kafara bai inganta ba kamar yadda abu muhammad bin isma'il al-bukhari muka ji shi ma hadisin bai inganta ba a wajensa وقد روي نحو قول ابن المبارك الرويتو مكمنشير irin wannan fatawa ta Abdullahi ibn al-Mubarak an ba'd at-tabi'in daga wasu cikin tabi'ai minhum Sa'id ibn Jubair daga cikin su akwai Sa'id ibn Jubair wa Ibrahim an-Nakhai da Ibrahim an-Nakhai wa huwa qawlu 'ammati ulama'i al-amsar wannan shine ra'ayin Aba ibn Abi Rabah shine ra'ayin Abi Mulaika shine ra'ayin Imam Sha'abi da Makhul da Imam Zuhri da Rabi'atul Ra'i da Hammad ibn Abi Sulaiman da Ayyuba Sakhtiyani da Sufyan al-Thawri da Layth bin Sa'ad da Imam Malik da Imam Abu Hanifa wannan kuma shine kaulin jamahiru salaf kusan galibin salaf duk akan haka suke babu ma ja a fi gasili damil haid min al-thawb ulama ul-amsar wato yawa wato da yawa ne al'amsar manyan garuruwan nan da ka san malamai suna nan shi sa kaga a ƙarshe ce jamahiru salaf jamahiru salaf kaga yana maka ishara shine ulama wal amsar ma'ana ba gari ɗaya ba manyan garuruwa da aka san malaman nan suna nan ka duba wannan da muka lissafo ai za ga ulama wal amsar din su ne na kawo masu tafsilan kamar yadda ya kawo masu a jumulce saura minti ɗaya to minti ɗaya kuma kaga mun zo kan gaba to ina ganin sai mu tsaya a wannan babi na 104 insha Allah babu ma ja fi ghasl damil haid min at-thawb abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah